أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da katarta mana haduwa a wannan sahiya ta ranar lahadi 21 ga wata na zulhijja hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda ya dace wa taran watan bakwai miladiya ta 2023 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin hisnul muslim wanda muna cikin karanta azkarus sabahi wal masa abinda ya kamata mutum mai imani ya karanta a dukkan lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya gwada mashi sahiya haka kuma a dukkan lokacin da marece ta riske shi don ya kasance cikin alheri na rayuwa da addini sannan kuma ya kasance cikin kariya ta ubangiji subhanahu wata'ala wanda mun karanta addu'o'i guda tara kala daban-daban wanda manzalla sallallahu alaihi wasallam yake karantawa wanda yau za mu tashi addu'a ta goma ita ce Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أبتال من تحتي وأن أدعى تازو أتكي حديثي na abdullahi dan umar allah ƙarin da a gare su yake faɗa da bakin shi cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam lam ya kun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya da'u hadhihi aw haula'i da'awat manzan allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba yana barin waɗannan addu'o'i hina yumsi wa hina yusbihu a dukkan lokacin da sahiya ta yi ko kuma marice ta yi mazalla baya bar waɗannan addu'o'i wannan addu'a ta kunshi Allahumma inni as'aluka al'afwa ya Allah ina roƙonka yahiya Allah ka yahi mu wal afiya ya ubangiji ka bani lahiya fi dunya wal akhirah anan gidan duniya da kuma gobe kiyama Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya mazalla ya sake cewa Allah ina roƙonka yahiya da lahiya fi dini wa dunyaya fi dini Allah ka bani kamun yahiya Allah ka bani lahiya a cikin abin da ya shafi addini na addinin ka ya zamanto addini ne lahiyayye ba addinin da yake cike da rashin lahiya ba me addinin da yake cike da rashin lahiya wanda maganganun wasu wanda ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai cika su ga inda manzalla ya ce a yi amma sai ka samu wani wani ya dora shi kan wani abin na daban to kaga wannan addinin ka bai da lahiya to ka roki Allah subhanahu wata'ala ya sanya addinin ka ya zama to lahiyayyen addini ne irin addinin da Allah ya yarda ma bayi su bauta mashi da shi Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini na farko kenan wa dunyaya sannan kuma Allah ina roƙonka yahiya ina roƙonka lafiya a cikin abin da ya shafi rayuwa ta ta duniya ya zamanto ina rayuwa a cikin nutsuwa ina rayuwa a cikin iyakar abin da Allah subhanahu wata'ala ya yarda mai imani ya aikata to wannan ita ce yahiya da lahiya da Allah zai baka ba zama tuba ka shiga cikin wasu fagamniyan da kai da kanka ka san hallaka za ka Allah kare sannan abu na uku mazala yana tambayyana roƙon Allah Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata yace fi dini wa dunyaya sai ce wa ahli haka kuma cikin iyalina wanda iyali iya ɗaya daga cikin abin da yake fitina ce ga ɗan adam lasiyama idan mutum ya zamanto na farko ya kuskure wajen matar da ya kamata ya aura na biyu bayan ya aiki yara ya kasa tsayawa ya yi abin da ya kamata a kansu na tarbiyya to lalle tabbas wannan mutum yana cikin kalubale mai girma a cikin rayuwa ko da kwa yana da mulki ko da kwa yana da dukiya ko da ku shikin ɗan gidan suwa ne amma za ka same shi cewa ɓangaren jin daɗi da nutsuwa na rayuwar duniya wannan abin baya da shi Allah kare wa ahli Allah ka bani lafiya ka muni yahiya a cikin iyalina sannan wa mali haka kuma dukiya ta maya ubangiji ka sanya ta zama to dukiya ce mai albarka wannan iya ɗaukar ma'anar lahiyar na dukiya sannan kuma iya ɗaukar ma'anar lahiyar dukiya ya zama to dukiya ce wadda take alkasbul tayyib alkasbul halal an tsuruci dukiyar an same ta ta hanyar halal wannan shi ma yana ɗaukar wannan ma'ana sannan ko ba haka nan harakan da ya shahi dukiya kar ya shagaltar da kai game da abin da ya shahi bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda za ga wani a dalilin dukiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi maimakon ya tsaya ya ajiye hankalin shi abin da ya kamata sai ka ga ya shiga cikin wasu fagamniya na daban kamar yadda muka ji ayoyin da aka karanta yanzu a sallar asubahi wanda daga cikin mutanen da Allah ya ba su dukiya ba su yi abin da ya kamata ba suka biye wa rayuwar duniya suka zamanto a kabira mujirimi ha su ne manyan 'yan duniya a cikin gari su za su ɗauki wacce su za su ɗauki wani su sun hudu harakoki da harƙalla da daba da abubuwa daban-daban don allah ya ba su dukiya mutumin da zai ɗaga baki gobe iya yana cewa ma agna an maliya dukiya ta ya ubangiji bata amfana mun komi ba haka wanda Allah ba mulki sha bai abin da ya kamata ba ya rika cewa halaka anni sulbaniya jagoranci da nake da mulki da nake da wannan abin shi ya halakar da ni haka Allah ya baka lahiya da yahiya a cikin abin da ya shafi dukiyarka ta hanyar neman ta ta hanyar kashe ta sannan kuma ta hanyar mu'amalantar mutane ya zama to ka ajji hankalinka kuna rayuwa da al'umma sannan Allahumma mastur ya ubangiji ka suturce mini aurati al'aurata al'aura ko ya zamanto kai tsaye Allah ya maka sutura na abin da ya shahi al'aurata ko kuma Allah ya maka sutura na abin da ya shahi duk wani abin da yake tonon asiri ne kuna makamancin wanda Allah kare ka daga shi Allah ya ruwa maka asiri ka yi rayuwa salim alim a nan gidan duniya ka wuce ka dai kai da zamanto ka zo ka rayu a duniya amma kuma an yi wasu abubuwan da sai a hankali ko bayan mutuwanka aka bankaɗo su ko aka faɗe su kwanan makamancin wannan sai ka ji abin babu daɗi to ka riƙa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sitirce maka al'aurarka Allah ya kare ka sannan wa amin ya ubangiji ka amintar da ni rawati dukkan wani abin da nake yake mun firgici wani abin da yake tsorata ni a cikin rayuwa Allah ka amintar da ni game da shi wa amin rawati Allah ka amintar da ni game da duk wani abin da yake yurawwi'uni abin da yake yake yake yake tada min hankali kana roƙon Allah ya baka aminci saboda Allah shi yake aminta da nada alhamdulillah sai ka ƙara da cewa Allahumma ihfazni min bayni yadayya ya Allah ka bani kariya daga gabana wa min khalfi Allah ka bani kariya daga bayana wa an yamini Allah ka bani kariya daga damata wa an shimali Allah ka bani kariya daga hagun gina wa min fauqi Allah ka bani kariya daga sama na wa a'udhu bi 'azamatika Allah ina ina ina neman kariya da girman ka Allah ka kare ni an ugutala min tahti akan amuni dauki dan daga ƙasa na wani abin da zai zo misali ko wani khasaf ne ko wani abin da ya shahi tsagewan ƙasa ne kuma makamancin wannan duk wani abin da zai cutar da kai daga ƙasa kuma Allah kare ka to ka duba wannan kalmomi ne yan kaɗan amma irin abubuwan da sun kumsa kaga ana mazalla ya rihe abin da neman allah ya kare shi daga gaban shi bayan shi daman shi hagun ɗin shi saman shi ƙasan shi idan Allah subhanahu wataala baka kariya ta waɗannan jihad ta waɗannan bangarori baka da wani sauran firgici a cikin rayuwa duk abin da zai zo maka ba zai wuce ɗaya daga cikin waɗannan jihad ɗin ba ko ya zama dama ko hagu ko sama ko ƙasa ko gaba ko baya to duka ka nema daga wajen mai bada kariya akan ya baka kariya sannan kuma ƙarshe ce wa a'udhu bi azamatika Allah ina neman kariyanka bi azamatika da girmanka ya ubangiji ka kare ni an ukutala akan a yi ikhtiyar kalimatu al-ikhtiyar shine kamar a kashe mutum qatlul insani fi zurufin ghamida kamar a kashe mutum a cikin wani yanayi na rukukin da ba a san baya akai yanzu Allah kana tahiya Allah ya tsaga kasa ya saka a ciki wa ya san me akai babu ba wanda ya san me akai to kana roƙon Allah ya kare ka daga irin wannan duk wani abin da zai cutar da kai daga ƙasa Allah kare ka wanda kuma akwai daga cikin bayan Allah wanda suka suka taka dokar Allah ubangiji subhanahu wataala ya musu haka qaruna Allah ya mai haka fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard Allah ce muka tsaga ƙasa muka nasa shi da shi da duke ta shiga baki daya bai samu wata fi'a ba ko wata jama'a ko wasu ƴan agaji wanda za su iya agaza mashi su hana shi daga abin da Allah subhanahu wataala ya kadarta mashi da haka wannan addu'a iya da kyau duk mutum idan ya wayi gari ya karanta ta haka kuma idan Allah subhanahu wata'ala ya kai kamar ce hallau ka sake bi maimaita ta kuma ana karanta ta kafa guda ɗaya tallin tal addu'a ta goma sha ɗaya wanda wannan addu'a ta zo a cikin hadisin abu huraira Allah ƙara yarda a gare shi hadisi yana cikin al'adabul mufrad na imam bukhari yake cewa qala abu bakr radiyallahu anhu abubakar siddiq allah kare yarda a gare shi yake cewa ya rasulallah ya ma'aikin allah allimni shay'an aquluhu idza asbahtu wa idza amsaytu yanzu ka duba waɗannan karatukan gasa azbe amma mu tsaya mu karanta yana da mu su ko babu abun ba su su ne suke nemowa abu huraira afwan abubakar siddiq allah kare yarda a gare shi yazo ya samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin allah a karantar da ni a ilmantar da ni wani abin da in na wayi gari zan faɗi in na marece ta yi zan faɗi ƙala mazala ke ce mushi kulka ce sallallahu alaihi wasallam mazala ce mushi ka ce allahumma alimar gaibi wa shahada fatirar samawati wal ard rabba kulli shay'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم mazala ce mashi idan ka wayi gari abubakar ka faɗi cewa allahumma alimal ghaibi wa shahadati ya allah masanin gaibi abinda yake fake abinda yake ɓoye wa shahadati da abinda yake a sarari a ƙarara babu wanda ya san wannan sai Allah ubangiji ya san me yake bayyane ya san abin da yake boye dan adam daga cikin abubuwan da suke bayyane abin da ka sani a cikin kashi 100 ko kashi 1 baka doka ba kawai bai wuce ba dan kokkohin anguwanku da inda kake dan tattaka kake rayuwa ardullahi kuma wasi'a kasa Allah kasa Allah tana da yalwa tana da yalwa to Allah shi masanin duk wani abin da yake bayyana ne sannan kuma wallan wallan alghayb shi ne abin da yake fake ubangiji ya san komi ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur duk wani abin da zai kai ya kawo yana kawowa ne a cikin abin da ya shafi sanin Allah subhanahu wataala babu wani abin da yake boyuwa a gare shi to kaga anan kaman yabo ne kake ga Allah subhanahu wataala da jinjina da nuna girma na Allah subhanahu wataala Allahumma عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض مقاجين سمي da kasai idan ka ce kaga shine mutum ayi wani abin da babu misalin shi ubangiji subhanahu wataala shi ya kagi sammai da kasai ba tare da wani misalin su ba kahin ayi su babu irin su kahin ayi su shine badi'us samawati wal ard maqagin sammai da kasai anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba rabba kulli shay'in ubangijin komi wa malikahu kuma mamallakin komi shi yasa kake cewa maliki yawmiddin maliki yawmiddin mamallaki yawmiddin ranar sakamako gobe kiyama to ka aje kiyama ma anan ma gidan duniya Allah shine mamallakin komi duk wani abin da kake ga yana kaiwa yana kawowa to yana karkashin tasarrufi ne na Allah subhanahu wataala shi yake sarrafa shi babu wani daga cikin halittu wanda aka bashi wannan dama kamar yadda wasu sufai suke cewa a ce wani kudubi ne ana an bashi tasarruf iya da daman da zai sarrafa abubuwa kaza suka ce Allah ya alamul kulliyat wala ya arifu wala ya alamul juz'iyat wa bi ma'ana Allah ya san abubuwa da tukumin su amma detaikin da yake cikin abin suka ce Allah bai sani ba subhanallah kama a ce Allah ya san masallacin amma abubuwan da suke ciki wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne wai ya bar ma wasu su za su kula da wannan abu subhanallah ubangiji subhanahu wata'ala da ya ambata cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri yace wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha min waraqatin babu wata it wannan ganyen ice ɗaya da zai faɗo illa ya'lamuha fa ce Allah ya santa kuma ba ka nan ya alamu mustaƙarraha wa mustauda'aha kullun sai ce fi kitabin mubin duka a rubuce yake yaushe ganyen ya faɗo yaushe zai gusa iska zai gusa shi a dabobi za su ci a share shi za a yi ko ma mine ne abin da yana nan daki daki a cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah shine rabba kulli shay'in shine mamallakin kowa mamallakin komi daga shi yasa aka ce in ka tashi ka tambaye shi ka roƙe shi saboda nashi ne gaba daya alalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin sai ce wa malika kuma shine mamallakin komai komai shi mallaka lahiyar ce wani arzikin ne na duniya harakan karatu ne harakan mine ne komai shi mallaka shi yasa in mi kake yi bakka da wadatuwa daidai da kiftawan ido game da ubangiji subhanahu wataala kasuwanci kake a ilimi kake nema a harakan da ya shayi jagoranci kake yi ka tabbatar ka yarda cewa kai bawa ne ga Allah subhanahu wata'ala wanda wannan kuma za ka samu cikin magabata wanda suke mulki za ga mutum yana mulki amma bai ɗauki kanshi ba a bakin komi umar ibn al-khattab lokacin da suka buɗe ƙasa farisa wadda ana ga su ne ƙasashe manya-manya daga cikin ƙasashen duniya wani daga cikin talakawa ƙasa yake cewa kai ya ce shi bai yarda ba sai ya zo ya ga waiwa ne ne shugaban waɗannan mutanen wanda duk inda suka sa gaba sun ci nasara ya zo garin madina yake tambaya ina amirul mu'mini karshe dai samu umar ibn khattab karkashin wata itaciya a kwance ya tada kanshi da ƙasa yana barci a cikin nutsuwa lokacin da ya zo kanshi sai yake rera cewa lalle a kamtal adla ka tsayar da adalci a tsakanin al'umma fa'aminta wa nimta sai ka amuntu ya ga shi yanzu kana barcinka baka da matsalar na takuran komi babu wanda ka tauye ma haƙƙin shi barantana ce yana bin haƙƙinka barantana ka buƙaci masu tsaro sama da ƙasa dama da hagu kaza da kaza to za ka samu haka waɗannan bayan Allah suka yi suka yi abin da ya shahi mulki a cikin nuna cewa su bayi ne ga Allah subhanahu wataala kuma Allah ne ke mallakin su ashhadu an la ilaha illa anta Allah ina mai shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai kai a'udhu bika min sharri nafsi Allah ina neman kariya daga wajenka daga sharrin zuciyata wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim lalle zuciyar dan adam ta kasance mai umurtan shi akan aikata ba daidai ba sau da yawa za ka duk abinda zuciyarka za ta raya maka kai abinda ka za misali sallar asubahin nan a kwanta akwai sauran lokaci wa umarce ka zuciyarka je ka kai kaza wa ya kitsa maka abin zuciyarka shi ya sa manzala sallallahu alaihi ya ba da fasarar zuciya ga duk mutum mai imani ya ce huffatil janna bil makari wa huffatil nar bil shahawat ya ce an zagaye gidan wuta da abin da sha'awar zuciya abin da zuciya take so duk wanda zai bi ma zuciya shi to kamar ya ɗauki makullin gidan wuta ne ya ji ya buɗe da kan shi ya shiga mazala ce ita kuma gidan aljanna an kewaye ta da abubuwan da ran ɗan adam baya so aikin alheri kaza dole sai mutum ya yunkura ya tattara zuciyar shi gaba ɗaya ya ɗora ta akan wannan abu to wannan idan kana yin su kuma kaman ka samu makullin aljanna ne ka buɗe da kanka za ka shiga to ka kenan dole mutum ya zamanto mai yusaitiru ala nafsi kana da iko akan abin da shan zuciyarka kakka sake ta tayi ta abin da ta ga dama da kai shine anan manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abubakar idan ka tashi ka roki Allah subhanahu wataala ya baka kariya daga sharrin zuciyarka wa min sharrin wa min sharri shaytani Allah ka bani kariya daga sharri na shaytan wa shirkihi da abakkan shi da kawayen shi akwai abakkan shaytan masu taimaka mishi kwarai daga cikin mutane ma akwai su wanda za ka kai kana faman ya za a ka tsira su kuma suna maka faman wani ka cika zahi ko kuma ka ce dole abin da ya shahi addini za a yi kwanan makamancin wannan sai ga ana ziga ana ziga ka ana hantarar ka ana kyamarka ana maka abubuwa makamantan wannan to duka wannan mutum ya nemi kariya daga Allah subhanahu wataala ya kare shi wa an aqtarifa ala nafsi su'an ya ubangiji ka kare ni akan in jayo wa kaina su'an wani abu wanda yake mummuna Allah ka kare ni mutum ya ce aikata wani abin da ba daidai inda zai komo da kashi ya rika nadama Allah ka kare ni daga in jayo wa kaina aikata wani aikin da yake mummuna ne ko kuma ba ma ni ba au azurruhu ila muslimin ko kuma in aikata wani aiki mummuna akan wani dan uwana musulmi Allah ka kare ni to wannan su ne addu'o'i guda biyu wanda ya kamata mu karanta a yau da izinin Allah sai idan Allah kai mu satin sama kenan sai mu dasa insha Allah ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته